إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاز العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيدني لنا بهذا المهدر والتعرفي بنزبة تأتينا بالزفر أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يو عشرين دهدو لوقت رمضان هجرة سيدنا رسول الله يو عشرين ده بيار لوقت رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ألف دبو ده ده ده ده أربعين ده بيار وان ده ده ده ده هدو لوقت أبريل 2024 za mu tashi daga inda muka sa kasu na tafsiri cikin surati yasin ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم آه jiya muna magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama wato idan aka lura munasabar ma- ayoyin da muka karanta jiya shine a jiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin kafirai waɗanda idan aka ce su ciyar da dukiyarsu su ki wai za iya lamu an fi komin ma razaqakumullahu qala allazina kafaru lil ladzina amanu anu'imu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin sune wanda suke kin ciyar da dukiyoyinsu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin yadda alkiyama za ta tashi baki daya fa idza hum jami'ul ladaina muhdaruna baki daya kowa ya tare a wajen Allah to san dai Allah ya bada labarin yadda kiyama za ta tashi to zai bada labarin to yaya yan aljanna za su kasance a aljanna yaya yan wuta za su kasance a wuta wal iyad billah shine abinda ayoyin nan na yau za su yi magana akai wato Allah zai bayani akan abinda malaman usul fiqi suke cewa aljaza'u min jinsil amal gwargwadon yadda kai aiki gwargwadon yadda za a taka maka gwargwadon shi ta Allah ya ce hal zauna illa ma kuntum ta'malun shin an saka maka da wani abu ne face abinda ko kasance kuna aikatawa sai da aka arguje ma'ani mufradat na wannan ayoyin shine Allah subhanahu wata'ala ya ce إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون wato ‘yan aljanna alyauma a ranar alkiyama za su kasance cikin wani shu'uni cikin wani shagali da zai ɗauke musu hankali daga tambayar ma mutanen wuta fakihun bi ma'ana suna masu farin ciki duk da akwai kira da ta zo a fakihun kowace daidai ce akwai kuma kira da ta zo a inda asabar jannat lema fi shugulin akwai da ta zo a kuma fi shugulin kawai kowanne kuma abu ne take magana wata kan akai inda asabar jannat lema fi shugulin fakin hum wa azwajuhum su da matayensu a nan an samu magana biyu a wajen malamai wasu malamai suka ce hum su wa azwajuhum da matayensu na duniya za ka shiga aljanna da kai da matarka za ku je wannan daɗin wani suka ce a ai wa azwajum abinda ake nufi shine matayen hurin aini ayo mata mun duniya ba su wannan fata ba ko ito a fi zilalin alal ara'iki muttaki'un fi zilalin za su kasance cikin inuwa cikin inuwoyi alal ara'iki suna kan wa'insu irin gadaje wato ara'iki jam'i ne na arika singular term din shi shine arika amma plural term din shine ara'ik bi ma'ana alal ara'iki suna kan gadaje gadan da ake ce mishi arika ko a gadajen da ake ce musu ara'ik ba fa irin wa'annan gadajen namu bane ba wato idan mutane suka san amaran da can shekara 20 30 baya za su ga cewa ana yin wani irin gado a gidajen amare ka ga gado ne amma kamar mai rumfa haka masai ba an taɓa ganin irin wannan gadajen kuma yanzu ma ana ji an sake sabon yayin irin wannan gadan ana yanzu ko gado ne amma za a ga da wata rumfa haka in ka shiga ciki zai iya lulluɓe ka ba tare da an ganka ba to irin wannan gadan shi ake cewa wata kan ainihin arika alal ara'iki muttaki'un suna kwance suna jin daɗi a ciki lahun fiya fakihatun a cikin aljanna suna da kayan itatuwa wato abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce kayan itatuwa kafin mu zo bayani muna fassara kalma bayan kalma amma abin da yasa Allah ya faɗi kayan itatuwa shine ai babu wadata idan ta kai wadata shine kafin a kawo maka abinci a gidanka a fara kawo maka wasu yan furut ka sha to shine wannan aljanna lahun fiya fakihatun wallahum ma yad'un duk abin da suke bukata duk abin da suke so aljanna za su samu a wajen duk abin da suke so salam aminci min rabbin rahim daga ubangiji mai jin kai wato aminci daga dukkanin cututtuka aminci daga dukkanin naka'id aminci daga dukkanin aibubuka babu shi daga lokacin da aka shiga aljanna wannan abin ya kare abinda ake kira da wani cuta abinda ake kira da wani gajiya babu shi baki daya a aljanna wannan kenan ma'ani ma'ani al-mufradat kenan na wannan ayoyi saboda haka idan muka zo bayani Allah subhanahu wata'ala yana cewa a yana ba mu labari game da yadda 'yan aljanna za su kasance ranar tashin alkiyama sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ashabal jannati haƙiƙa ma'abotan aljanna al-yawma a wannan rana ta alkiyama fi shugulin suna cikin wani irin shu'uni wani shagali wani bizi an fahimta fakihun suna masu farin ciki sun shagaltu to da me suka shagaltu shi abin tambaya malamai sun samu fassara daban-daban an karbo daga wajen sayyidina abdullahi bin abbas cewa za su shagaltu da 'yan matan aljanna ne su manta musu wani abu haka za wannan shine abin da shawar radiyallahu ta'ala an ya tabbata shi a cikin littafin tafsir yani tafsir sannan an kuma karbowa daga dai wajen sayyidina abdullahi bin abbas an karbo daga wajen sayyidina abdullahi bin mas'ud an karbo daga wajen sayyidina sa'id bin musayyib yi suka ce a'a ai abin da zai sa su bizi su manta da wani damuwa su manta da wani wani abu na rayuwar duniya shine wato idan suka shiga aljanna kukayen tsuntsaye irin na aljannan nan wannan daɗin da suke ji shine zai mantar da su wannan amma shi malam mujahid radiyallahu anhu shi abin da ya tafi a kai ake ce a ai abin da zai sa su bizi shine za su shagala ne da nau'ika na ni'imomi nau'ika na alkhairi saboda haka idan aka dubi wannan fassara ta mujahid ta tattaro dukkan wa'ancan fassarorin bayan ko saboda ya ce za su kasance ne cikin ni'imomi na aljanna bi ma'ana cikin irin manyan gidaje da za su tsinci kansu a ciki na aljanna wani irin inuwoyi masu ni'imtarwa da su tsinci kansu a ciki wani irin ni'ima tabbatacciya kayan abinci mai daɗi kayan sha masu sanyi da daɗi wato gorin aini kai mafi da kuma ma yadda za su ringa hira a junansu yan aljanna suna ɗebe wa kansu kewa da kuma ni'ima mafi girma da za ta manta musu da kowace ma irin ni'ima shine a wannan aljannan da za su je su ga Allah ido da ido ubangijin nan da kake bauta shekara da shekaru to idan an shiga aljanna rana ne ce to shikenan yau bari ku gani shi kuma ganin Allah idan dan aljanna ya shiga aljanna sai Allah subhanahu wataala ya tambaye yan aljanna ya ce yanzu me kuke bukata na inima bayan wannan sai ce Allah ba wata ni'ima ba wata ni'ima da muke da bukata yanzu mun gama abin nan mun gama wadatuwa da dukkan ni'imominka sai Allah ya ce to akwai wata ni'ima bayan wannan sai ya ce ku gani ni ubangijin halitta na da ce ku to daga lokacin da Allah ya tajalli aka gan shi aljanna kowa zai gan shi daidai gurgudan mukaminsa akwai wanda kullum zai ga Allah kullum ɗan aljanna akwai wanda sai sati sati ɗan aljanna zai ga Allah to duk lokacin da dan dan aljanna ya ga Allah duk wata ni'imar nan da take ta aljanna sai ya manta da ta ta kuma lumfa wa innan ni'imomin an fahimta shine inda Allah subhanahu wataala zai gaya musu yace inni ja'altu jaza'akum an uhilla alaykum ridwani fala aqadu alaykum abadan yace yau sakayyar da zan muku ku yan aljanna shine na yarda da ku na sa muku yarda ta a tare da ku ba zan ƙara fushi ba zan taɓa fushi da ku ba har abada ba zan taɓa fushi da ku ba har abada to sai malam mujar ya ce da wannan za su shagala su manta da wani damuwar duniya su manta da wani gajiyar duniya su manta da wani bakin ciki kai su manta ma da yan wuta an fahimta daman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labari annabi yana cewa anna adna ahalil janna wato talakan aljanna wanda yake talaka muku ba ma son zama talakawa aljanna talakan aljanna wanda shine matsayacin kenan karshe ko shine wanda man yaqumu ala ra'atihi ashratu alafi khadim yana da hadimai masu aiki dubu goma a gidansa yana da hadimai masu aiki dubu goma a gidansa ma'a kulli khadimin safahatani kowane hadimi guda dubu goma rike yake da akushi guda biyu wani irin kwano ne guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahidatun min zahabin wa wahidatun min alfidda ɗaya daga cikin kwano kowai na azurfa ne na gwal ne ɗayan kuma na azurfa ne kowanne daga ciki abincin da yake cikin na azurfa daban da wanda yake cikin na gwal din mutum kuma dubu goma haka su rike maka da haka kana da kwano dubu ashirin wanda yake mai karamin mukami a yan aljanna kenan idan babu guri amma matsa musu wani shugo na ga wasu na da haka ga guri na amma matsa da shugo na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kowanne daga ciki a manzala sallallahu alaihi wasallam yake bada labari kowanne abinci ne nau'i kala daban-daban fi kullu yace kuma abincin da yake na wannan baya cikin na wannan sannan dadin abincin shine duk lokacin da ka iba abincin ka ci wanda zaka iba na biyu yafi na farko dadi wanda zaka iba na uku yafi na biyu dadi har ka ji karshen abincin haka koyar ake la hawla wala quwwata wato idan kana so ka sawwara daɗin aljanna ka sawwara wata rana a duniya da ka taɓa zuwa wani guri kana matsanancin jin yunwa aka baka wani abinci mai daɗi ai duka cikin mu na ba a wanda ya taɓa samun irin wannan ba rayuwa to wannan malamai suka ce idan fa ka ji an ce aljanna akwai rigar alharis ko in ka ji an ce aljanna akwai miski ko in ka ji an ce aljanna akwai lu'ulu'u ko murjani ko gwal yake an malamai suka ce ana faɗa ne amma ba ba irin na duniya bane ba still kuma suna ne irin irin na duniya amma ko ba irin na duniya bane ba aka manne saboda duk abin da ka sani na duniya irin na aljanna sai ba zai taba masaltuwa ba kyau an fahimta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yake cewa li kulli wahidin min ahli jannati sab'una hurriya min min al-hur al-ayn من الهور العين واثنتان من بني آدم ما زال الله صلى الله عليه وسلم يقول ددن الجنة غدا ديا ددن الجنة غدا ديا yana da hurin ain guda dubu saba'in matan hurin ain guda dubu saba'in da kuma matan 'yan adam guda biyu matan wurin ayin dubu saba'in matan adam guda ne shi isa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a haƙƙin irinsu a yan aljanna Allah ya sanya mu daga ciki ya ce wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qabl wa utubi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mudahhara wa hum fiha khalidun Allah ya gaya manzo Allah ka yi wa ‘yan aljanna bushara waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari cewa suna da aljanna wanda korami suke yawo a ƙarƙashinta. Kullama rizqu min hannun suratul rizqan duk wani abin da aka ba su na abinci ‘yan ɗan aljanna idan an kama abinci ya ci idan an kuma kama irin wani abin sai ce kullama rizqu min hannun suratul rizqan sai sai qalu hadha allazi rizqina min qabl ai wannan idan abinci da kuka mana ne ɗazu sai mala'iku su wuta a'a kaman kaman su ɗaya amma ɗanɗanan da wanda wani idan suka ɗanɗana sai zai tabbas da wanda wani duk abin da ɗan aljinda zai ci ko zai sha ko zai shaƙa ko zai taɓa in dai iri ne in dai irin su ɗaya to duk wanda zai na gaba na gaba ya fi na baya kyau wannan gwaninta ce da Allah sannan Allah ya ce wala wun fiya azwajin mudahara a cikin aljanna suna da wa'insu mataye mutahara tsarkakakku ne matan wato sun tsarkaka daga barin yin bawali matan aljanna babu bawali a tattare su babu gaidi a tattare su babu abin da ake cewa kaki babu abin da ake cewa majina babu magumi babu haila babu babu ruwa na kowane irin wanda ke matan aljanna da hurul ainin da waɗanda suka shiga aljanna a mutane bani adam Allah ya ɗauke musu dukkan wannan dukkan wannan Allah sanya ma cikin su mazan su kuma da matan su baki ɗaya saboda haka yan aljanna wannan shine zai shagaltar da su da Allah ya ce inna ashabal jannati yawma fi shugulin suna cikin shagali na wannan nau'ikan wannan nau'ikan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala zai musu wata ni'ima ce dawwamammiya ni'ima ce dawwamammiya kuma tare da wannan nimar a fasihun suna cikin farin ciki mutane nawa ne tun balle a mata duk mata sun fi sani irin wannan mace tana cikin gidan mai arziki ga kayan alatin duniya amma babu kwanci hankali akwai su da yawa ko kaga gwamna ko shugaban kasa yana cikin daula amma pressure ta talakawa ta sa shi ya kasa to su shi fa aljin duk babu wannan mana cikin ni'ima ake dawwamammiya bayan dawwamammiyar ni'ima kuma cikin farin ciki ake wato babu wanda zai fahimci irin wannan dan kaɗan ɗin fahimta sai kamar irin shugabannin ƙasa ko gwamnoni shi sa za ka ga mutum ya an zaɓe shi ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ya yi shekara takwas yana mulki amma zai baka labari ya ce babu ranar da ya taɓa shiga tashin hankali a duniya kamar ranar da aka ce mai yau zai fita daga gidan duk shekara takwas nan da sai ya ji kamar kwana biyar ne saboda yana cikin presidential villa mana duk wani kayan da yake so haka ake mai to fa na duniya ma fa kenan ko to ina kuma ga na aljanna ya kuma kake da na aljanna zai kasance ba ga shi can wajen akwai gajiya akwai bacci akwai na shi kuma a nan babu Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa la yamassuhu fiha nasabun wala hum min hadi mukhrajin babu wani gajiya a aljanna a ce wai wani abu zai same ka gaji a babu wannan kuma in an shiga ba za a tsaya huta ba inna afadhatu yawm fi shumul fakin hum wa azwajuhum al ara'ik za su kasance su tare da matayensu alal ara'iki akan wata kan gadaji suna kwace Allahu akbar Allah ka sanya ma cikin su wato idan muka dauki fasara ta farko ta waɗanda suke cewa hurul aini ne mu fara magana akai wato idan hurul aini ne wanda suka tafi akan wannan za ɗan aljanna za su shiga aljanna tare da matayensu na hurul aini wanda manzon Allah wanda Allah subhanahu wataala da kansa ya siffanta mana ya wuri an ya ce wa wuri in ka amsa lu'il maknuni ya ce kaga wannan wuri in da kake ganin su misalin su kamar misalin taskatacciyar lu'ulu ne idan ka kasa ganewa ga shi can Allah subhanahu wata'ala ya ga maka a cikin suratul yaqin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ka annahunna baydun maknun wato wul'in din nan in ka gan su kai ka ce kamar wani taskataccen kwai ne wai me isa Allah duk da ba mu zo suratul yaqin ba ma za mu zo kan ƙara bayani me yasa Allah ya siffanta su da wannan ai ko kai ne idan kana so ka siffanta wanda ake tarayya sai a ce ana tarayya shi kamar kwai saboda in yi wace ya abin to su ba wai fashewan za su ba amma tarayya su ake kamar kwan an fahimta wato sai da ummu salma radiyallahu anha ummul mu'minin ta tambi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi akhbirni an qawli ta'ala wa hurun 'ain manzo Allah ba ni labari me Allah yake nufi a can suratul waqi'at da yace wa hurul in me ake nufi da hurul in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hur abinda ake nufi da hur shine bidun aino wato masu tsananin farin ido mana an fahimta ko ka ce hurin bidun masu tsananin fari mana ba irin kuma fari na zabiya ba fari da irin nasu yake kuma inun ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wasi atul uyun masu gadagadan idanuwa haka za su kasance shadidatun bayaduwa shadidatun sawaduwa wanda farin farin idan su fari ne tas bakin idan su baki ne sidik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga wannan eyelashes din ne kuke tunshi makyautan gashin makyautan yan aljanna yace sau matan aljanna saboda tsayin su ana iya kamanta shi da dinahi nafar wato fuka-fukan ungulu ka san ai kololuwar kyau mace yanzu shine ta tabi salon ta biya kuɗi a mata meko a cikin meko a saka mata wa'annan gashi gashi nan to wannan ga kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya naturally ba wanda tana saka ruwa ba zai fada su wa'annan naturally ne an fahimta sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbirni an qawli ta'ala baydun maknun to manzo Allah ba ni labari game da abinda Allah ya ce cewa yan aljanna mata yan aljanna kamar wato kan kaskataccen kwai ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce riqatuhunna karikatil kashrati mimma yanil bayda yace abinda asa Allah subhanahu wataala ya kamanta su da kwai shine laushin fatar macen aljanna laushin fatar macen aljanna yana kamanceceniya da laushin fatar watan bayan an dafa kwai idan aka baye bawan ba ko ta yan fata ai karama ba wani yan fatan nan laya din nan to kaga ai min laushi ce to manzala sun zai ce laushin fatar wurin ayi irin kutankwacin wannan ne ko ma ya fi wannan laushi na fahimta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake albasallahu wujuhahunna nura Allah ya sa wani irin haske a fuskarsu wa ajsada wannan harir Allah ya tufata su da rigar alhariri a aljanna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hunna baydul huju za ga su da farin baydul huju za ga su da farin fuska khudrus siyabi sufrul huli kayan da matan aljanna suke sakawa wani irin royal green idan an gama ka shiga google ka duba ka rubuta royal green kaga kala an fahimta to ya ma fi irin wannan royal wanda za ka gani wani irin mai green kore ne fatau kayan nasu amma sufur huli amma kuma yan dan kunnan da awarwaran da sarƙoƙin su kuma irin kalar gold ne golden kala ne to kai yanzu abin da nake so ka sawwara a kanka ka duba kawai ka samu wata mace kyakkyawa a saka mata koren kaya a mashi ado da yalo ya kake ganin can yake kasancewa mana ta dubu to Allah ka kama Mazala sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da gaya wa sayyida Ummu Salma yace yadkhulul mu'minu 'ala al-wahidati minuna fi khaymatin mujawwafatin min al-lu'lu'i ala saririn min zahabin dan adam din da Allah ya sa aljanna dan aljanna shine wanda zai shiga wajen matarsa ta aljanna ya je ya shiga khaimata ɗakinta na aljanna wani irin ɗaki ne wanda aka gina shi da lu'ulu'i ɗanye shar da shi aka gina lu'ulu'in mamu ba mu san shi ba balle ka san wani bushashen balle wani danyen annabi ya ce kullama a ta waje da ha zikira duk lokacin da dan aljanna ya zo wa matarsa zai zai zai ta abu durwa ta ƙuli lahu tana gaya mai wallahi ma fil jannati shay'un atiyab wala ahsanu minka tana gaya mai tana tarere shi da murya mai daɗi cewa wallahi duk aljanna ba abin da ya kai ka kanshi ba abin da ya kai ka kyar la haula wala quwwata wa'annan mata yan aljanna ba na ba su kyale fa dan aljanna majin nasu ba har wa hada suke ne zaka yi suna cewa nahnu na'imat fala nub'asu nahnu al-khalidat fala namutun nahnu al-miqat fala nub'an cewa mu da kuke ganin mu dinnan wato a a zaune muke dan ku babu abin da zai tada mu mu mu ne ba za mu mutu ba mu masu tsayawa ne akan duk bukatun to haka fa matan aljanna suke to idan muka koma kuma a maganar a mutane suka ce hum wa azwajum ana nufin ba ba mata su aljanna ba matayen su na duniya mata sun ce to su ya aka haka ko a to yanzu a zo astaghfirullah malamai suka ce a hun wa azwajin da ake magana a kai shine a matayensu na duniya da su da matayensu na duniya za su shiga aljanna ƴaƴan annabi adam matayen nasu da su za su shiga aljanna kuma wa'annan suna ma da hujjoji mai karfi a cikin ayoyin Allah suka ce hujjar mu da cewa hun wa azwajin su da matansu da ake faɗa na aljanna nan ana nufin matansu na duniya ba wurin ain ba yace ba ku ga abin da Allah subhanahu wataala yace ba yace wallazina yasluna ma amara Allah bihim an yusabi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab wallazina tabarra waja tibgha waji rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar ni Allah yace sai Allah yace jannatu adn yadkhuluna wa man sara min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim Allah subhanahu wataala faɗa ya cewa waɗanda suka sare zumuncin da Allah ya ce su sadar da wanda wanda suka sare da abin da Allah ya ce su sadar da waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala suke jin tsoron bala'in kiyama waɗannan su ne waɗanda suka suka yi haƙuri akan bautar Allah domin neman yardan Allah subhanahu wataala wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ce da dukiyar da muka azurta su da shi a boye da bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata suka toshe mummunan aikin su da kyawawan ayyukan su ulaika lahum uqbadda sune suke da kyakkyawan karshe jannatu adnin za su zauna a aljanna madawamiya yadkhuluna za su ga aljanna madawamiya wa man salamina ba'ihim da waɗanda suka aiki na gaina daga iyayensu wa azwajim da matayensu yace to ai wannan huwa azwajim matayensu na duniya ake nufi an fahimta hujjar sani suka ce ga Allah subhanahu wataala yace wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatihim wama alatnahum min amalin min shay kullu imrin bima kasara yam ko وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم الأول مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Allah subhanahu wata'ala ce wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala aka samu zuri'a su suka biye musu ma suka yi wannan imanin za a saka su aljanna kuma a biye wasu ma zuri'a a saka su aljanna saboda haka hu wa azwajum su da matayen su na duniya suka aiki na gari da kai da matarka za ku shiga aljanna duk wanda abin da ake da matarka ta aljanna ake matarka ta duniya nan za a dauka wasu ta kawai tambaya ta ce to irin matan nan da suka yi aure biyu ko mijinsu ya mutu sai a ce zaɓi wanda ke so na farkon ko na biyu in na farkon ne to da shida da shida abu nan to sai aka duka da su sai aka ce to idan shi kuma wancan mijin shi ma yana son ta ba sai a ba shi irinta sak shi ne kawai wa ma zalika alallahi yawwa fi zilalin alal ara'iki ko mutaki suna cikin zilal inuwoyi suna cikin inuwoyi alal ara'iki akan gadaje da aka rufe su masu rumfa gado mai rumfa muttakirin an yi kish an kishin gida malam kawai ana an yi kwanciya irin ta sarauta Allah kai maganin nan wato mun faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da zuwan hadisi ko yadkhulu mu'minu ala wahidatin minhunna fi khaymatin mujawwafatin min lulu wato daki guda ɗaya kowai da lulu aka yi shi da abin nan abin nan danyen lulu to ya kuma sauran dakunan suke ne a cikin wannan dakunan amma ƴan uwa nan akwai tambaya tambaya a nan shine fi biladin ana ta cewa suna cikin inuwa to abin tambayar wai a aljanna akwai wata rana ce wanda zai sa dole za su guje wannan ranar shiga inuwa eh ba rana aljanna to in ba rana aljanna sai Allah ya ce fi zilalin suna cikin inuwa na ta musamman to akwai dai ranar da aka guje kenan inda ya samu inuwa to sun akwai rana ta musamman ita to Allahumma la kwata kwata babu babu rana aljanna balle a samu zafin da za a nemi inuwa baka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa ba la yarawna fiha shamsan wala zamhariran wai in aljanna ba za su taba ganin rana ba balle su zafi wala zamhariran ba ta ida wani sanyi da zai shiga kashi ba balle su daskare a wani irin sanyi ne mai daɗi bardan wa salaman ne eh an fahimta to saboda haka wannan tambayar malamai na mufassarai wanda suka fassara alkur'ani suka fasa wannan ayat sun bada amsa guda biyu za mu karanto duka amsar su amma ni zan ga muku ne wanda na tafi akai na farko suka ce abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da cewa fi zilalin suna cikin inuwoyi shine ba kawai inuwa bace ba irin wannan da ake magana a'a suna cikin wayansu irin gidaje ne malam na alfarma ana gidaje ne na alfarma an fahimta ana cikin jin daɗi na rayuwa duk yadda kake tunanin daɗi ya wuce duk yadda kake tunani ba zai iya masaltuwa ba daɗin ni'imar ba za ta iya masaltuwa ba kyawun gida a aljanna ba za ta iya masaltuwa ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bina'u wa labinatu min fidda wato bulan da ake gina gidajen alquran gidajen aljanna bilan shine tubali ko ga shine bulo ba yanzu to shi wannan tubalin tubali ne wanda aka yi shi da zinare wazzabi da kuma wani waje aka ringa sarka mai da azurfa iya fa abin nan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa milatu hamis simintin kuma da ake cakuda a ginin da miski simintin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa turabuwa az-za'faran kasar da ake hadawa a hada da siminti ita kuma wannan kasar ta za'afaran ce kasar da za a zuba a tattaka ita ma za'afaran ce ba irin ba wannan za'afaran din da aka danna hannun ka ja ba a za'afaran kai na aljanna sharibi saboda haka duk mutumin da yake ciki wannan shine inuwar da ake faɗa bi ma'ana suna cikin ni'in tsakiyar rayuwa daman su larabawa idan mutum yana cikin argadul aish idan mutum yana cikin rayuwa ta jin daɗi da wadata da daula da yalwa sai ka ji suna cewa ha zafi aishin zalilin wannan yana cikin rayuwa ta ni'inuwa to wannan inuwar ake nufi ba wata rana wace ba na fahimta bi ma'ana yana cikin wannan inuwa wannan shine fassara wa'insu malaman tafsirin wa'insu kuma suka ce a ai abin da ake nufi da inuwar na eh inuwa ce akwai inuwa aljanna domin wai a cikin al'arshi dama ita aljanna a saman ta ƙololuwan saman aljanna ita ce firdausul a'la an fahimta al ilyin ita ce a saman aljanna ita ce aljanna ta sama to ita kuma abin da yake saman ta shine al'arshin Allah Allah ya sa muna nan al ilyin rijuwa da sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka ce to a daga al'arshin Allah akwai wani irin fitiloli ina irin gidajen sarauta nan da ga wani irin fitila ake saka su ba wai dan sa haska ka ba ko a dan saka wani kandil ne ko menene ba dan haske ko idan ado to shi wannan hasken ya fi hasken rana irin wa'annan fitilolin na al'arshi su ne wanda idan suka hasko saboda hasken sa ya fi hasken rana sai yan aljanna su samu su rakaɗe su nemi inuwa amma ni ban yi da wannan ba na fi tafi akan wancan domin shi hasken da yake al'arshi na za a neme shi na za a guje masa ai duk hasken da yake al'arshi ba haske bane da zai tubata ko sai da haka wancan yake mu Allah ya saka wanda suka tafi akan wannan a fi zalin alaiki mutakin lahun fi ya faki hatu a cikin aljanna suna da wani irin wato muttaki'un ya kamata ka ɗauko daga muttaki'un ɗin wato suna kan gadajen nan nasu muttaki'un an an ci shingada kwanciya ta sarauta lahun fi ya faki hatu ga kuma irin kayan marmari na an jira su dan hasko kanka wajen nasu gina yawa ka ɗan kishin gida a aljanna ko na ɗan kishin gida a aljanna ga kayan itatuwan nan Allah ya ba mu aljanna yawa domin kowai duk Allah yana faɗan jin daɗi ne ga shi wato wai faki a kayan itatuwan kafin a kawo abincin ɗan kayan itatuwan ma da ake ci abin ban mamaki ne shi sa Allah yake wani man khafa a cikin arrahman ko wani man khafa maqama rabbihi jannatan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban sai Allah yace me fihi ma aynani tajriyan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban fihi ma min kulli fakihatin zawjan da hun fiya fakihatin to fihi ma min kulli fakihatin zawjan suna da duk wani nau'i na kayan itatuwa da ka sani da wanda ma baka taba sani ba nan miji da wancan sa haka za a zuba maka su ko aljanna sai wanda kai dama zaka ci don fiya faki a tun wannan hum ma yadda kun suna da duk abin da suke buri duk abin da suke so suna so Allah kawai gaya ba yake ya abdi tamanni ya abdi tamanni ya abdi bawa na iburi abu iburin abu kawai wato Allah yana son ka bukaci abu kawai ka gani shi kana bukata ana cewa ƙara wata bukata kana bukata ana cewa ƙara wata bukata maza Allah yana yana faɗa yana faɗa ka yace har sai daɗi yayi wa dan azira daɗi yawa kawai sai dan azira ya ce ya ubangiji ne fa yanzu abinda kai nake so noma nake so ne eh mana to dani yayi yawa sai manzo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alasta alasta fi fi ma tasbi ba kana cikin abinda kake so na komai ba me na wani da kanka ce sai kai noma sai ce walakin ni uridu an azra duk da ya duk da haka ya ubangiji ina so dai ne noma saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce fa dunaka to gashi nan kawai sai ga malami ne mai dan sai to kai noma yadda kake so zai noma Allah alam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga lokacin da Allah ya gaya mai haka sai ya kunu bazratu bazratu bazratuhu wa hirsuhu wa nama'uhu wa hasaduhu fi sa'atin kulli kaga da gyara gonan da shuka da zuba ruwan da fitar da tsirran da dukkan baki daya a lokaci guda ha'ani yana cewa zai kowace sai ga duka yayi a lokaci guda ya fito shine wani balaraban kauye yana gefe gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana faɗa wannan hadisin yace ya rasulullahi wallahi يا رسول الله لا تجد إلا قريشا أو أنصاريا أو سك أو ثقافيا إيه يا رسول الله والله باب وندزي ونا مجانا الجنة والله وندزي مجانا سي سي سي قريشا ونا ko kuma mutanen Madina nan ko kuma mutanen Sakifa yace amana nu mu yan kauye da muka san sun kuyo da wahala wallahi wallahi la nazra'uhu ba zamu ba abin da zamu ai mun gama mana zakai na sai wani sahabi ya ce kuma wa zai ba Allah ya ba mu aljanna wannan aya tana nuni zuwa ga ni'ima da ƴan aljanna su ƴan aljanna za su shiga daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala tana nuni zuwa ga kayan itatuwa malam masu daɗi da ƴan aljanna za su samu za su ringa ni'imtuwa da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu a ciki da Allah ya faɗi waɗannan ni'imomin da yawa a alkur'ani wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawaki mimma yashtawun kullu kullu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun wato ƴan aljanna waɗanda suka yi suka suka suka ji tsoron Allah fi zilalin suna cikin inuwoyi amma an gane inuwoyin da nake faɗa ko yawwa wa'uyun da idanuwar ruwa ma da kan kadarta shi fa ko a duniyar nan hotel ɗin da ya fi tsada shi ne hotel ɗin da yake baki ruwa ko to ga gidanka nan ga wani irin korami nan a gaban gidan ba irin nan nan masu da shi ba mala masu ƙanshi da jin daɗi wa fa waki min ma tun ga kai itatuwa duk abin da suke so Allah ya ci musu kullu wa shabu ku ci ku koshi wani waje zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala faɗa kamar kamar yadda yake cikin suratul dukhan innal muttaqina fi muqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wazawwajnahum bi hurin in yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yazuquna fiha al-maut illa al-maut illa waqahum azab jahim fadlan min rabbik dhalika huwa al-fawz al-azim wani waje zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala faɗa kamar yadda ya zo a cikin suratul turi innal muttaqina fi jannatin wa na'im a ga inna mutaƙina fi jannatin wa na'im guda ɗaya ce ta alƙur'ani eh yau ne mu ba da harjan fi jannatin wa na'im wa faqi na bima atahum rabbuhum wa qawm rabbuhum azab as-samum kullu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqina ala surrin masufa wa zawwajnahum bi hurin ain dukkan wa'annan zaka sani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin aljanna salam qawlan min rabbir rahim za a ce musu aminci daga Ubangiji, arrahim mai jin kai mai rahama, e wato wannan Ubangiji mai rahama. Wannan salam ɗin wannan amincin ba fa irin wanda nake gaya maka bane ba, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Domin ni wanda nake gaya maka a nan duniya, addu'a nake Allah ya kiyaye ka daga cutarwa ta duniya da ta lahira. Ita kuma wannan ta aljanna, a'a, salam ana ce musu wai aminci ne wanda zai kutar da ku daga dukkan naƙa'i duk wa'insu naƙastuwa duk wa'insu aibobi duk wa'insu rashin lafiya duk wa'insu damuwa duk wa'insu tashin hankali duk wa'insu kunci duk wa'insu bakin ciki baki ɗaya babu wannan na tabbacewa ne babu ko babu wannan damuwar har abada daga ubangijinku arrahman ya ce a gaya muku haka ubangijin ku arama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake labarta mana hadisi yana cewa inna inna ahlal jannati yastihun fala yaskamun wa yashubbun fala yahrimun wa yahyun fala yamutun la tubli fiha bihim wa la yafna shababuhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in aljanna wato a lafiya suke a kone yaushe ba za a tuba rashin lafiya ko ciwon kan na malam ba kai ba shi sannan annabi ya ce kulli yawmin a cikin samartaka ka kake babu wani zancen tsufa ba zancen tsufa balle ka ce ka gaji an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayayyu ne ba sa mutuwa ba ba za kuma su gaji ba wala yafna shababu samartakar su ba za ta kode ba ba ta kare ba ko da shi wato shine alkur'ani ya tsaya mana su a aya ɗaya ce la yamassuhum fiya nasabun amma wala hum minha bi mukhrajin babu wani damuwa ba wani gajiya da zai dame su kai har wanda suke dan fada ake dan gaba ake dan wani damuwa ake dan wani abubuwa rashin jituwa ana shiga da an nemi wannan a rasa wa naza'ana ma fi sudurin min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabil za mu ce duk wani gilli da wani haushi da ake ji na junan nan a duniya baki ɗaya sun zama yan uwan juna uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma an fi uwa ɗaya uba ɗaya ikhwanin alasurin za ka gan su mutaqabil suna haɗuwa da ƴan uwansu ka tashi ka ce bari in tafi gidan wane shi ma ya tafi ya tafi gidan sai ya je a zauna a hira eh ma saboda haka faɗin da Allah subhanahu wataala ya ce salam wato aminci ne za a gaya masa a ce ga aminci nan daga ubangijin ku yace a gaya mu kuma ba wai so ɗaya ba lokaci bayan lokaci za a riga gaya masa Allah ya ce amincin nan fa yana nan ba mai karewa bane ba amincin nan yana nan ba mai karewa bane ba to malaman tafsiri suka ce wai kun lura a wannan ayar Allah da ya tashi bai ce salamun qaulan min rabbil azim ba bai ce salamun qaulan min rabbil jalil ba sai ce salamun qaulan min rabbil rahim ai rabbil azim ko aziz waya ce jalala ce take bayani a wajen amma ita rahim da rahman wato jamala ce take tajalli a wajen mazahari ne min mazahir na jamalin lahi shi sa sai Allah ya kawo rahama jamala ce kawai bi ma'ana aminci daga ubangiji na ubangijin ku mai rahaman nan ku sani cewa duk wanda abin da kuke ciki ba fa wannan aikin nan bane ba ba sallan nan bane ba ba a'a rahama ce ta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yadkhulu ahadukum aljannata amaluhu ba wanda aiki su a cikin ku da ya isa shiga da shi aljanna domin ai duk ai annabi ya ce man husi ba duk wanda aka tsaya yi mai tayi ai an azata da shi ayan azabta da shi ai muna roƙon Allah Allah kada sa mu misali ka kai mu karkashin inuwa al'arshi muna nan muna yawan manzo Allah yabo ana nan ana abin da sai ya ce to an gama ko ku shiga gidanku mu shiga can ma kuma mu wuce muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a firdaus ala alal illiyin ko muna nan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam walau lal tizazun bil jinani bi nurihi lama hannana wal khuld kullu basari to muna tare da manzo Allah fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce wala anta ya rasul kai ma aikin ka zai shiga duk wannan motar ta kai ce wala ana ni ma haka illa an yataghammada ni Allah bi rahmatihi sai dai dan Allah subhanahu wataala ya lillibe ni da rahmat Allah kai da rahmat na'am sai mu ji to wannan dai su ne ɗan aljanna to yanzu bari mu shiga kuma abin da za a ga ɗan wuta to ma ƙware mutane mutane suka ce a ƙura yadda aka ji daɗin nan ka a shiga ayoyin azaba ka a shiga ayoyin azaba a ƙyale gobe a taɓa ta to ba ku komai fati da salatu da fati wai biyar ya shigo Allah ya ƙara sai da lafiya da rayuwarta ya mana bukatunmu ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya mana gama da katar da ليلة القدر آمين من الله صلى الله عليه وسلم آمين